بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yinin alkamis daren juma'a wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1445 daidai da 28 ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol wanda ke da adireshin namba 58 a nan real quarters fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan tarjaman alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan darare na ramadan masu albarka a wannan lokaci kuma a wannan masallaci idan masu kallon mu kai tsaye da masu bibiyar mu ta kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba muna cikin suratul hijr a jiya karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 40 daidai yau za mu tashi aya mai namba ta 41 a wannan sura insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na biyar a cikin surtu alhijir insha Allah Allah ta'ala ke cewa illa ibadaka inna ibadi laysa laka alayhim sultan na'am bismillahir rahmanir rahim inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'ak illa man ittaba'aka min al-ghawin وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم لكل باب منهم جزء مقسوم ajiya idan masu bibiya ba su manta ba ƙur'ani yana ba mu labari game da iblis yadda suke yi da ubangiji subhanahu wata'ala cewa ya umarce shi ya gaida annabi adamu alaihi salam kuma shaidan ya yi girman kai bai gaida annabi adamu alaihi salam ba aka yi ta abin da zai faru dai shedan da ƙarshe ƙi na dama ya ƙi ya nuna ya tuba har ma ya nuna kamar iya da wani yanci ko iya da wani fifiko akan abin da Allah ta'ala ya zaɓa daga nan Allah ta'ala ya kore shi daga gidan aljanna ya la'ance shi kuma a ya masa alkawarin ya nemi alfarma a gun Allah a jirkinta masa zuwa yinin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce je ka nama wannan jinkiri sai yake cewa kuma Allah saboda batar da ni da kai inji iblis to sai na zo na toshewa bayinka hanya ta kwarai sai na zo na batar da su gaba daya sai na batar da su dukansu wannan shine alƙawarin da iblis yayi kuma akan wannan muka tsaya a jiya a yau kuma insha Allah za mu tashi ayan da ke binta ƙur'ani ya ce illa ibadaka min humul mukhlasin da shedan ya ce zai batar da mutane duka sai Allah ya ce a'a banda bayina masu ikilasi bayina masu yi danni to sun fi ƙarfinka ko kuma shi shedan ya ce Allah in zan batar da mutane ma bayinka masu ikilasi sun fi ƙarfina ba zan iya da su ba ana ganewa akwai mukulis akwai mukulas mukulis shine mai ikilasi din ismul fa'il ke wanda zai ke kokarin yin abu dan Allah iya kiyayewa akwai mukulas ismul mafa'ul wanda shi Allah ya tsarkake shi kenan to duk wannan guda biyun akwai tabbacin cewa shi dan ya faɗa da bakin sun fi karfin sa in ka fada cikin wanda Allah ya tsarkake ko kake kokarin yin ikhlasi cikin ayyukanka to babu shakka kafi karfi shedan ana fahimta ah inna ibadi laysa laka alayhim sultan bayina inji Allah yace laysa laka alayhim sultan haka ne ko baka da wata dama akan su sultan ne kuwa inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka illa man ittabaka min al-gawin anan zamu tashi ne ko illa ibadaka minhum al-mukhlasin yawa illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayinka masu ikhlasi alladhina kallasahum min haba'ili wanda Allah ka kubutar da su daga tarko na inji iblis qala hadha siratun alayya haka ne ko mustaqim sai Allah ya ce to wannan shine tafarki na madaidaici a sabawa shedan a tsaya kan ikilasi ne tafarkin Allah duk wanda yake so ya sadu da Allah cikin rahamarsa da jin kansa to yi kokarin kauracewa tafarkin shedan sai malai yace isharatun ila annal imana bil wahdaniyya wal amal bil muqtadahu huwa siratul lazi la yu'ariduhu shaytan cewa hanya ta imani da kadaita Allah ita ce hanya da shedan ba ya iya bi ana ganewa hanyar Allah ita ce shi ɗan baya iya bi hanyar da ake ikilasi ake tauhidi yasa ya ce haza siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina inji Allah baka da wata kuwa a kansu sultan shine kuwa baka da wani saidara akan bayina na kwarai sun fi karfinka ba yanda zaka yi da su inji Allah duk irin yanda shi ɗan zai kai da batarwa da halakarwa to Allah ya ce ibadi laisa laka alaihim sultan bayina na kwarai masu yi danni baka da wata dama a kansu ai ala qulubihim baka da dama cikin zuciyarsu illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai waɗanda suka bi ka cikin batattu ana fahimta duk batacce idan ya bi shedan to zai karasa bacewa ya halaka amma matukar kana da imani kana da ikilasi to haƙiƙa shedan matsoran ka yake ji umar dan khattab radiyallahu anhu an ce idan umar iya bin hanya to shaɗan baya bi domin ƙarfin imani irin na umar radiyallahu an idan iya bin hanya to shaɗan ba zai bi ba domin ƙarfin imani irin nasa radiyallahu an akwai kuma wani lokaci da sai na abu horera radiyallahu anhu suka yi gwagwagwa da shaɗan har ya kawo ƙaransa gummanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai lokacin da aka bama wa abu huraira radiyallahu anhu ajiyan wani kaya na baitul mal na musulunci to sai yazo ga an dan taba kayan an dan dauka a ciki to iya fa ko iya fa ko sai ya kama iblis ne mai wani aikin sai ya ce to na ma alƙawari ba zan ƙara dawa ba ka sake ni sai abu hore ya salame shi ta akan yayi alƙawarin ba zai dawo ba an kwana biyu sai sake dawowa abu horera iya fa koyi kama shi ya ce yanzu kam ƙarya ta ƙare ce to ya rantse ba zai ƙara dawowa ba ya sallame shi a karo na uku da ya damƙe shi ya ce to yau wala sai na kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kai ne kake zuwa kake ɗauke wannan kaya na baitul mali dama marasa mai ɗaukan wannan kaya sai ya ce to yau dai za a yi ta ta ƙare zan faɗa ma wani abu amma sai ka yi alkawarin ba za ka yi wajen mazan Allah ba kuma abin nan idan na faɗa ma shi da ni da dukkan zuriyata wannan abin iya dakatar da mu iya tsare mu daga dukkan wata fitina in dai an yi shi to ba mu bagun gun ya fi ƙarfin mu abu horare ya ce to ka faɗa ya ce to duk lokacin da za ka shiga gida ka gama komai za ka kwanta to ka karanta ayatul kursi in ji shi ɗaya yake faɗa abu hurera ya ce idan ka karanta ayatul kursi to gidanka ya fi ƙarfin ba za mu iya shiga ba kai bayan kai har maƙotanka ma sun samu tsaro dalilinka shi ɗan da ‘yan kan zaginsa ba su iya shiga sai na abu hurera ya zo ya faɗa manzan Allah wannan ya ce gashi gashi gashi ya ce eh haka ne abin da ya faɗa ma gaskiya ne amma shi makarici ne shi ɗan ne amma wannan abin da ya faɗa ma gaskiya ne manzan Allah ya tabbatar da abin da shi ɗan ya faɗa domin gaskiya ce saboda ka duk wanda zai gama uzurinsa ya je ya kwanta to kada ya manta karanta ayatul kursi ya karanta domin tana kawo tsaro daga shaidanun fili da na ɓoye in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne maliki cewa illa mani taba aka mi dalagawi shaidan kawai iya da dama ne iya da makami akan wanda suke batattu ne amma duk mutum mai tauhidi mai ikilasi mai tsayewa akan sunna mai yawan karanta alkur'ani to shedan tsoron sai yake ji ana fahimta duk fitinar shedan bata zuwa kansa domin Allah kullun iya baka tsaro da kariya duk wanda kuma za a kusa da Allah kullun kuma Allah iya bashi kariya amma kuma duk wanda ya nesa da Allah to kamar shedan kuma ya matsa kusa da shedan kenan ana fahimta Allah ya samu dace na'am ayati gama وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم لكل باب منهم جزء مقسوم to malamai suna cewa innal mukamala mukamalatin lahi ta'ala bi ghairi wasida cewa Allah yayi magana da wani ba tare da mala'ika ba ai min a'zamil min a'a min a'zamil manasib kamar iya cikin matsayi mai girma wa ashrabil maratib kuma iya cikin wata martaba mai girman gaske ana ganewa yau a ce Allah yayi magana da mutum ba tare da mala'ika ba to akwai yiwuwar kamar iya da girma ne ko ko iya da matsayi to sai malik ya ce wa to fa kaifa ya aqil husulu lahu li rasul kufur ya kuma abun zai kasance ga shugaban kafirci ma gaba daya Allah yayi magana da iblis ba tare da wasida ba to shi kuma wannan me yake haifarwa Allah yayi magana da annabi Musa ya ƙara masa daraja da kima ba tare da mala'ika tsakaninsu ba to amma kuma nan ga Allah iya magana da shi da iblis ba mala'ika tsakaninsu sai malik ya cafal jawab innal mukamalatin lahi inna ma ta kuno mansaban aliyan iza kana ala sabili ikiram idan allah ya magana da kai a bisa layi na girmamawa kamar yadda yi da annabi musa to girma ne daraja ce wa amma iza kana ala sabili ihana wa tard to fala idan Allah ya magana da wani da sigar wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa da kora daga ramar Allah to wani kuma ba girmamawa ba ce an gane amsar ko Allah ya yi magana da annabi Musa ta girmamawa annabi Musa ya samu matsayi Allah kuma ya yi magana da shedan amma magana ta, ta wulaƙantarwa da kora daga rahama saboda haka shedan ya ƙara samun ƙasƙanta da rahin daraja ana fahimtar wannan to sai Allah ke cewa wa inna jahannama cewa ita wutar jahannama la mau'iduhum ajma'in shine ma'alƙawarantar su gaba daya ma'ana shedan da mabiyansa kenan da shedan da ƴan kanzagin su inji Allah to ba su da masauki a lahira sai wutar jahannama ita ce masaukin su duk abin da za su yi a duniya na na- na- na- na ta'addanci da mujirimanci da bayyana saban Allah da ta'addanci duk su gama amma suna kaiwa ƙarshe rayuwa tana ƙarewa to Allah ya ce ga masaukin suna kuma ba su isa su ce ba za su je ba domin aikin ya fi ƙarfinsu ana fahimta jahannama la mau'ido sai da Allah ma ya sa lamul qasab sai da ya rantsuwa wallahi ita ce matattarar su gaba ɗaya ai man aka ya iblis ma'ak duk wanda ya bi ka ya iblis da kai da shi duka wutar jahannama ce makomarku sai Allah ya ce ita wutar laha sab'ati abwab tana da rufi guda bakwai a atbaq rufi guda bakwai wutar jahannama take da shi likulli babin minhum juz'un maqsu kowane rufi akwai kaso da zai zauna a wannan go an fahimta kamar a ce gida ne mai dakuna guda bakwai to kowane daki akwai kason adadin wanda za su shiga ai ko a prison ma ba ko ina wa- inda za a sa wani wani ba zai- ba za a san shi ba akwai cc condemn ko wanda an ce kawai jiran mutuwa ake akwai life of prison wanda duk matsayinsu daban amma mai dan karamin laifi ba shi ya bai bai biya ba ko ya sace akuya ai ba za ka yi cikin waɗancan mutane ba an bai wannan to ita ma wutar haka take ana kai mutane gwargwadon mujrimancinsu ne gida-gida ne ko hawa-hawa ne an fahimta shine sab'atu abwabin kowane mataki ko kowane bangare akwai kason adadin mutanen da za a kai su ciki sai malai ke cewa awwalul aqbaq jahannam farko rufi na farko shine jahannama an fahimta duk balbalin bala'in nan da ake faɗa na jahannama da ita ce a farko in ma da sauki sauki to ita ce mai sauki sauki summa laza sannan sai wutar laza ita ce ta hawa na biyu summal hutama sai wutar hutama ita ce mai matsayi na uku summa sa'ir sai wutar sa'ira ita ce rufi na hudu summa saƙara sai wutar saƙara ita ce mai rufi na biyar summal jahim sannan sai wutar jahim ita ce mai rufi na shida summal hawiya sai wutar hawiya ita ce mai rufi na bakwai ana fahimta wali kulli daraka kaumin yaskununaha dukkan wani wa- wani mahaya ko dukkan wata kofa akwai ma- ma- masu zama a ciki jahannama akwai wanda za su zauna ciki laza hudama sakara hawiya ko ina dai akwai irin adadin mutanen da laifinsu ya kai a wannan gun za a sa su ana fahimta can dama an cewa ma'adara kama hiya ko narun hamiya can an ce fa ummu hawiya duk in ka duba kasan to akwai laifuffukan da Allah ta'ala ya alƙawarin kuma ga makomar masu laifin ana ganewa akwai ɗaya daga cikin magabata yake cewa ita wutar jahannama kamar wuta ce ta wanke zunuban musulmai ana ganewa duk musulmi mai laifi imamu da hak ne faɗo wannan magana ya ce in ka yi zunubi ka cancanci a ma'azaba to a jihannama za a je ka ita ce wanda za ka iya ganin mai sallah a gun domin zunubinsa za ka iya ganin wane ne a gun domin zunubinsa amma in ya yi zaman prison iyaka wannan zunubin da za a iya fidda shi ana fahimta wannan shine rufi na farko ai har ma waɗanda suna sallah ga tauhidi ga komai in har zunubi yarin jayi za su iya shiga wannan go yu'azibuna fiha bi qadari zunubi za a musu azaba in Allah bai yafe musu magwargwadon zunubin su summa yukhrijuna minha sannan kuma sai a fidda su daga cikin ta wa fi saniya a rufi na biyu na wuta injimalan dahak yake cewa akwai nasara ‘yan mishan ko wannan su ne masu shiga rufi na biyu da wutar jihannan wafi salisa a rufi na uku akwai al-yahud yahudawa su ne a mai rufi na uku wafi rabi'a a sabi'un a rufi na hudu akwai sabi'awa wafi khamisa al-majus a rufi na biyar akwai majusawa wanda su ba su da addini ma pagan haka to su ne a rufi na hudu na biyar kai wafi sadisa a rufi na shida akwai ahli shirk masu shirka masu shirka suna can dab da rufin ƙarshe na wuta ma'abuta shirka bokaye da masu tsafi da masu camfe-camfe da masu sihirce-sihirce to in ba su tuba ba to wannan ce makomarsu sai an haye hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar to a hawa na shida za a je a jibge ainihin mashi- ma- masu shirka da masu goyon bayan shirka kusan abin mamaki a rufi na bakwai kuma in ji malam da haka ya ce almunafiqun munafiqai su ne a rufi na bakwai wal iyaz billah wanda munafiki fa iya sallah ba iya azumi iya aikin haji wani ma iya fita jihadi a fitar jihadi da shi amma ya ƙulu na bi alsinatihim ma laysa bi qulubi abinda ke fita daga bakinsu ba hiba ne a zuciyarsu irin wannan sai Allah ta'ala ya masa sakamako irin abin da suke aljaza'u min jinsil amal yasa tun farkon musulunci har yau kuma har Allah ya nade ƙasa ba virus din da yake cutar da musulunci da musulmai kan munafurci ita ce cuta mafi wahalar warkewa a musulunci tun lokacin manzon Allah ake fama da su lokacin Abubakar Umar Usman Ali duk an yi fama da su har ila yau min haza kuma wani abin takaici munafiki duk wani abu a zahiri da musulmi yake iyayi iyayi in wahala ake sha a zahiri a musulunci iyayi domin shi a zahiri musulmi ne amma a baɗininsa ba musulmi ba ne ya yi ƙudiri mummuna game da musulunci da musulmai duk inda yake zuciyarsa ba ta da kyau ana fahimtar wannan kuma suratul tauba ta zo da alamominsu da yawa ta zo wa minhum wa minhum wa minhum duk akan munafikai take magana su ne kaza su ne kaza su ne kaza alarma ai daga cikin maka dan karantun mana ko biyu ne muji wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين Allah ya ce wa minhum ai wa minal munafiqun daga cikin munafikai man ahada Allah akwai wanda zai yi alƙawari wa Allah Allah in ka cika min alƙawari na ka ban abin da nake nema lanasaddaqanna wallahi zan yi ta sadaka idan ka ban wannan matsayin takaran idan naci kujerar nan idan an rantsar da ni idan na shiga office din nan ai zan taimaki addini zan taimaki al'umma har rantsuwa zai yi zan yi ta alkhairi wala nakunanna minas salihin kuma wallahi mu ne mutanen kwarai duk inda musulunci yake bukatar taimako za mu taimake shi to amma lokacin da abin ya faru fa فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون Allah ce falan ma atahu min fadli idan Allah ya biya wa munafiki falala ya bashi dukiya maimakon da yayin rantsuwa zai taimaki addini to sai Allah ya ce sai ya zama tataccen marwaci kuma falan ma atahu min fadli bakilu be sai ya ruwa ya hana kowa wa tawallaw ya juya baya wa hum mu'ridun sune masu kaure kai da addini ko ka musu magana ba za su rarrika ba kaga duk mai irin wannan halin Allah ya tabbatar akwai munafici da talbishi lokacin da yake nema mutumin kirki ya dinga bi a taya mu addu'a mala a taimake mu ai namu ne ai duk tafiyar ɗaya ce amma iya hawa kan gadon mulki shi na magana ta ƙar to irin wannan akwai tsoron zai iya faɗawa cikin munafirci in ji Allah ana fahimta kuma hatta ma malamai sun ce mutum ya dinga roƙon Allah duniya ya bar lahira kullun duniya yake son Allah ya bashi shi ma alamar munafirci ce ana ganewa sai dai munafircin nan malamai sun ce kala biyu ne akwai nifaqul amali akwai nifaqul i- i- itikadi nifaq al-itikadi shine memune aya in tazo tace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to ba duk munafiki yake nufi ba munafikin da ya boye mummunar aqida a zuciyarsa bai yadda da manzon Allah ba bai yadda da Qur'ani ba bai yadda da tashin alkiyama ba a zuciyarsa amma a bakinsa zai iya faɗa to shi ne wanda za a kai shi rufin ƙarshe na wutar jihannama an gane ko amma munafircin da ba wannan ba to dan adam zai iya samun uquba gurgudan zunubinsa ana fahimta shine akwai nifaqul amali akwai nifaqal i'tiqadi irin munafirci babban shine munafircin aqida gahi dai iya karanta qur'ani amma bai da shi ba ko a karanta masa wani hukunci da shari'ar musulunci ta ce ayi zai faɗa a baki amma a zuciyar ba ta yadda ba ko kuma zai dinga fata a zuciyarsa wani bala'i ya samu musulmai ko wata karaya ko wata rucewa ta samu musulunci duk sun kudure wannan aron su ana fahimta to shi shine babban munafirci wanda in qur'ani yace suna karkashin wuta kowa a saman su yake to irin wancan mudafan ake ne ana fahim ana gane wannan ko to sai malik yake cewa su ko munafikai suna karkashin rufin wuta na ƙarshe su ne a can rufi na bakwai na ƙarshe sun ma zakara ma yuqabilu ittiba iblis وهم المتقون الذين امتثلوا اوامر الله sannan bayan an gama an rufe da babin shi dan da mabiyansa tunda Allah ya faɗi muku masu hasun je sannan kuma sai a dawo Qur'ani sai ci gaba da mana magana game da kishiyoyin waɗancan shedan da mabiyansa masu imani da mabiyansa sune kishiyoyin sa ana fahimta muttakai masu tsoron Allah da aikin alkhairi sune bangaren dama shedan da mabiyansa sune bangaren hagu to an gama da bangaren hagun mun ji har Allah ya kai su matsayinsu to kuma Allah zai dawo sai ya ci gaba da magana game da 'yan bangaren daman sai Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin Allah ya ce innal muttaqina su masu takawa masu yi dan Allah ana ganewa masu imtisali awamirillah wajna bi nawahihi masu kokarin bin abin da Allah ya umarce su gurgudan iko da kauracewa abin da ubangiji ya hana su to Allah ya ce in dai kun bi wannan tafarki kun ji har ƙarshen rayuwarku a haka to Allah ya ce fi jannatin wa uyun Allah zai sanya su gidan aljanna sannan kuma da idanuwan ruwa suna gudu karkashin gidajensu ana fahimta tajiri fiha ruwa iya gudu karkashin gidajensu suna cikin ni'ima da kwanciyar hankali wa yuqalu lahum za a ce da su udkhuluha bi salam ku shiga gidan da aminci ai salimina min kulli mukhawwafi dan aljanna kai tun kafin ya mutu ma tun da sauran numfashinsa Allah zai turo mala'iku su mai albishir su ce gaban da zaka je karka tsorata an share ma hanya bayan da za ka bari karka damu Allah zai zama gatanka a baya ya faɗi wannan da yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نعم ولكم فيها ما تدعون الله ce innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu wadanda suka ce Allah shine ubangijinmu kuma suka tsayu aka da wadata da talauci bai ture su akan tauhidi ba suna nan tsaye an fahimta shine summa istaqamu istiqama suna kan aƙidarsu mai kyau ba abin da zai raba su da aƙida har Allah ya je dab da karɓar rayuwarsu sai Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika Allah zai sauko musu da mala'iku mala'ikun su zo su ciyar da su Allah ta khafu wala tahzan ubangiji ya ce mu faɗa muku kar ku ji tsoro mutuwa ce a gaban ku ga kabari ga tashin kiyama amma kar ku tsorata kuna cikin amintattun Allah Allah ya samu na cikin su mala'ika suna faɗa musu wannan shi yasa za ga wani dab da mutuwarsa iya murmushi ko kuna ta kuka kuna ganin zai tafi kabari ya sha wahala kuma daɗi yake ji ana fahimta Allah ya turo mala'ika iya masa albishir Allah ta kafu wala tazar ba kana da iyali ba kana da baya to karka je bakin ciki Allah zai tsare ma baya gaban lafiya bayan lafiya Allah ya samu na cikin waɗannan mutane Allah ta khafu wala ta hazanu sai Allah ya ce mala'iku za su ce da su wa abishiru bil janna Allah ya ce a muku albihir da aljanna tun suna duniya tun kafiran ya fita wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ya ce akwai aljanna da ya alƙawaranta muku tana nan tana jiran ku ranku iya fita aljanna za a kai shi sai Allah kuma ya ce a faɗa musu nahanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ya ce a faɗa wa masu istikama Allah shi ne majibincin al'amuransu a duniya da lahira ya jibinci al'amuransu yanzu kuma a lahira ba shi ne majibincin al'amuransu wala kun fi hama tashtahi an fusukum idan Allah ya kai ku aljanna duk abin da ranku yake sha'awa akwai a aljanna ka ga magana bukata ta ƙari yayi a lissafa ma akwai wani akwai wani akwai wani ai za a ji abin da babu ma kuma to amma ya ce duk abin da ranku ya sha'awa akwai a aljanna wala kun fiya ma tashtahi anfusukum duk abin da ranka ya kada yace shi yake so akwai aljanna wala kun fiya ma tad'un duk abin da zaku ce a kawo to akwai duk abin da dan aljanna zai yi da'awa to akwai shi aljanna rijimedina na yasa ita aljanna idan Allah iya bayani game da aljanna to kwadaitar da mu yake mu ta kokarin aiki da imani da addu'a mu mutu da imani amma duk irin labarin da Allah yake faɗa a gidan aljanna to malamai ce kwatantawa ake amma aljanna fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala kalbi bashar ita aljanna ba kunnan da ya taba jin labarin ya take sai dai kwatance ba idon da ya taba ganin ya aljanna take sai dai kwatance ba zuciyar da taba da tunanin ya aljanna take ba sai dai a dinga kwatanta dan ka kwadai ana fahimta wala kun fiyan matar da'un Allah ce nuzula min gafurur rahim kamar wata gara ce daga Allah mai gafara mai jin kai wata garan baki ce Allah ya muku ki fadan aljanna domin gatansa Allah da kansa ya ce wa iza ra'aita samma ra'aita idan ka ga dan aljanna kai a aljanna sai ka ƙara kallon sa Allah ya ce na'iman za ka ga ni'ima ido da ido wannan ƙololuwan ƙarshen jin daɗi kenan sai Allah ma bai ce za ka ga alamun ni'ima ba a ni'imar za ka gani in ka ga ɗan aljanna ka ga ni'ima in ji Allah sannan kuma wa mulkan kabira Allah zai ce za ka ga mulki mai girma Allah da kansa ya girma mulkin in aljanna suna kishin gida komai sai dai a dinga musu hidima ga mala'iku ga hulidanin mukalladuna ga horulayin duk hidima take wa ɗan aljanna domin ka bi Allah ka yi imani ka yi gaskiya ka yi kaza ka mutu da imani a cikin rayuwa ‘yar kaɗan kuma ka samu rayuwa da ba ta da ƙarshe kuma ya sami ƙoƙarin mu gama da wannan rayuwa lafiya yanwa kar mu yadda shaidan ko duniya ce yaudare mu kar mu yadda mu ba su amanna mu daure mu cije duk wahala in ka mutu da imani ka gama da wahala wallahi ka gama da wahala ita wahalar duniya ba kuwa ce wucewa take yi an fahimta amma wahalar lahira ba ta wucewa ita dimun da'iman take amma wahalar duniya mai wucewa ce yasa kullum Allah in yaran rashi mu haƙura duniyar nan dan gune dan kaɗan za a tafi ba mai dawama a duniyar yar wahala ce kankanwa kuma in ka ga wannan duniyar bayin Allah da Allah ya fi kaunar su ma annabawa da mursalai to su ma sun sha wahala a duniyar nan ku duba irin jarrabawa da Allah yi wa annabawa su ne mafiya girma cikin halittun Allah amma Allah bai basu a duniya ba annabi Musa ku duba tun daga Misra Egypt sai da ya taka da kafasa har Palestine ji a gudun hijira daga Misra har Palestine da kafasa kuma ana farautar za a kama shi ga annabi Ibrahim alaihi salam wuta aka kunna za a jefa shi a ciki an jefa shi ma a wutar Allah yi wa wutar tsawa bata kona shi ba ga annabi yusuf alaihissalam an je ba shi a rijiya tsohuwan rijiya ya zo ya yi bauta an tsaye da shi bawa ya zo ya yi zaman kurkuku kuma annabin allah ne domin a nuna ma an kashi ga wani bala'in a duniya ka tuna baya akwai wanda suka fi ka daraja biliyan sau biliyan amma allah ya jarabe su a duniya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam tun daga maka ya taka da kafa sai je gari madina an ce tafiyar ta kai daga gombe nan zuwa abuja a ƙafa kuma ba hanya ga duwatsu ga kwazazzabai kuma ana bin su za a kama su domin an ce duk wanda ya kawo shi da rai ko a mace za a ba shi raƙumi ɗari an kwaɗaitar da kyauta da za a biya wanda ya kamo shi duk an fa zama ana neman su ga fargaba ga ba san hanya ba ga yunwa ga kishirwa ga tafiyan jeji haka shugaba suka shafe wannan kwanakin suna hijira shi da sai na abubakar radiyallahu an sun kwana da yunwa sun tashi da yunwa saboda ka irin wannan shine abin da yake nuna amfanin karanta tarihin baya kenan duk irin jarrabawar da Allah ya ma sai ka tuna baya kuma kaga waɗancan ɗin da Allah har a ƙur'ani ya faɗi sunayensu su ma ba su zauna lafiya a duniya ba ba zauna lafiya a duniya ba Allah ya ce hasali wa'ansu annabawa ma kai su aka yi a duniya wa'ansu an musu rauni wa'ansu an kashe su ma annabawa ne kuma Allah ne turo su amma domin Allah ya nuna ma duniya ba gidan gun jin daɗin mai imani ba ce yasa ta annabawa ma ba su kuɓuta daga wahalar duniya ba amma duk wanda ya haƙura da wannan wahala ya mutu da imani ta wahala ta ƙare masa kuma ana fahimta sai Allah ta'ala yake cewa yan aljanna suna nan a gidajensu kuma ruwa iya gudu ƙarƙashin gidajensu za a ce musu udkhuluha bi salam ku shiga wannan gida da aminci ba wani tsoro ai ma'a salam ai sallamu wadkhulu aminin ana musu sallama kuma ana ce ku shigo gidan aljanna kuna aminci min kulli faz'in ba wata fargawa ba wani razani wa min zawali hadhihi na'im kuma ita wannan ni'ima ba za ta kare ba haka mala'iku za su ke faɗa musu wani malami yake cewa koda a ce duk abin da yake a aljanna akwai shi a duniya to akwai abu guda ɗaya ita ma in ni'imar duniya mai karewa ce kowa ya san wannan ita kuma ni'imar aljanna ba ta karewa ko da wannan bambancin kadai aka bari to ya kamata kai kwaɗin aljanna duk abin da ke cikin aljanna ba ya ƙarewa ko ba za ka mutu ba ko ba za ka tsufa ba haka za a zauna rayuwar jin daɗi amma ita duniyar duk ka akwai shekarun da jin daɗin duniyar ma wallahi ya fi ƙarfinka yanzu ka samu dattawa 'yan shekara saba'in tamanin har zuwa casa'in to ga kuɗin amma kuɗin ba zai daɗi ba ko ba haka ba ne da yawa an ce karka ci kaza karka sha kaza in ma wata jamfa ko gari za a ɗinka ma marar aiki za a ɗinka a rataya ma ko ba haka bane ado ya ƙare a gunga bayan da za ka yi ga ka da ranka da dukiyar amma jin daɗin babu shi domin me domin ka je ƙarshen jin daɗin rayuwarka to amma ita lahira babu aljanna babu wannan a kullun kana cikin ganiyarka a kullun kana cikin daidai da irin ni'imar da Allah ya baka Allah ya ba mu aljanna daga nan mai Allah zai ce ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين wata ni'imar da take gidan aljanna wanda babu ita a duniya Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gilli dukkan wata damuwa wata hasada hasada wata gaba gaba wani jin haushi jin haushi to a lahira babu wani azokatan yin aljanna an ce akwai wani gu da za a tara su gaba daya yan aljanna Allah ya samu da cikin su za a yi wani ruwa daga Allah shi wannan ruwan shine gaba daya zai wanke dukkan wani kullun zuciyar dan adam kaga wani cikin ni'ima ba hasada kake mai ba amma ka ji dan wani abu a ranka ya motsa kaga wani cikin ka zaka dan ji damuwa kaga wani kaza ya zo ya ɗara ka kaɗan damu amma ba haushi kake ji ba to duk irin wannan in aljanna babu a zuciyarsu duk za a wanke wannan an fahimta shi ne wani za'ana ma fis durhim min gillin duk wani abu da zai sa damuwar zuciya to ɗan aljanna ba zai higa aljanna da shi ba ya sa hatta mata da ake ce akwai hurul in za a biya mutum kamar saba'in ko dubu saba'in har matan duniya suna ganin akwai kishi a aljanna kamar kaza da kaza tana kutanta duniya ne ai shi kishi ba a zuciya yake ba ne ba damuwa bace a zuciya to a aljanna babu damuwa zuciya babu damuwa zuciya aljanna ai kishi a zuciya ce take jin zafi ai ko ba haka bane to Allah ya ce duk abin da zai sa zuciya ta ji zafi a aljanna babu shi Allah zai sa a yage ma shi ba wani abu da zaka ji yar aljanna yanda kika san ke kadai ce a gun mijinki haka zaki rayu domin Allah ya ce dukkan wata damuwa babu ita a aljanna babu ita shi ne wani za'ana ma fi su durihin min gillin dukkan wani abu na hikidi da wani abu da zai sa kirji ya sosa da wata ɗabi'a zamima a bazzargi duk za a cire su daga zukata masu imani rawa annal mu'minin yaqifuna ala babil janna malici an rawaito su masu imani za a tsaye da su a kofar aljanna za a tsaye da su an gane ko waqafatan wata tsayiwa su dan dakata fayaqtasu ba'dhum min ba'dhin sai Allah yi hukunci tsakaninsu da junansu summa yu'maru bihim ila aljanna sannan sai Allah ya ce kuma a shigar da su aljanna wa qad sana Allahu qulubahum Allah ta'ala ya naqallahu qulubahum Allah ta'ala ya tsarkake zukatansu min al-ghilli daga dukkan wani kulli mara kyau wal gishi da wani abin da zuciya ta ɓoye mara kyau wal hikidi da mummunan tanaji wal hasad da hasada duk wannan Allah zai sa 'yan aljanna a wanke musu wannan sai Allah ce ikiwana 'yan aljanna za zama 'yan uwan juna ai halimin da miru su durihim yadda Allah ya wanke kirajensu to Allah sai mai da su 'yan uwa kuma sannan Allah surri mutaqabilin suna kan gadajen mulkin suna fuskantar juna ana ganewa ko kuma shi a aljanna an ce idan kana kan gadonka na aljanna idan ka tuna za ka yi wa wani ziyara kawai gadon da zai tashi da kai da kaga a duniya duk kudin ka baka da wannan gadon a ce gado zai tashi da kai baka isa ba amma aljanna kana kan gadonka sai ya tashi da kai ka tuna wani abokin gwagwarmayar ka wanda kuka yi ta fama ka tuno shi a zuciya ka ji kana so kai shi Allah kai shi gidanka kawai gadonka ya sauka ho gaisa ho gaisa ka dauko ka dawo gidanka da shi domin ni'ima ta dan aljanna kuma domin ni'imar aljanna idan Allah ya baka labarin wani kafiri kamar Fir'auna ko Abu Jahil da sauransu kana ɗakin ka aljanna idan ka so gan shi sai Allah ya hasko ma majigin sa iya wuta ana ta dafa shi a kana ganin sa duk kafiran da Qur'ani ba mu labarin irin su Qaruna irin su Abu Jahil irin su Fir'auna da sauransu idan har kai sha'awar ganin su kana aljanna wallahi Allah zai nuna masu idan ka so ma kai magana da su kai magana da su domin Allah ya cika ma ni'imarka ana fahimtar wannan dan aljanna bashi da babu aljanna duk abin da yake bukata Allah zai yi masa domin wahala ta kare a duniya ana fahimta Allah ce zamu cire musu dukkan wani kulli wanda zai sa damuwa a zuciya ala surri mutaqabilin suna kan gadajen suna fuskantar juna suna zama irin zaman yan aljanna zaman ni'ima zaman zaman alkhairi zaman mutunta juna da girmama juna daga nan me Allah zai ce لا يمسهم فيها نصب وما هم منها وما هم منها بمخرجين Allah ce la yamassuhum fiha nasabun ay ta'ab ma aljanna ba gajiya ba gajiyar ma babu ita ballantana ka gaji din ba wani abu da zai shafi dan aljanna na jinya ko gajiya ko damuwa babu haka kawai kullun a cikin walwala da annashuwa da farin ciki duka haka Allah zai dawwamar da rayuwar aljanna shine babu wata damuwa babu gajiya kuma wata ni'imar babba wa ma hum minha bi mukharajin ba za fitar da su daga aljanna ba ba za fitar da su ba duk wanda ya shiga aljanna dama ba fita dama wuta ce adadi da yawa za su yi su fita amma aljanna har in Allah ya saka aljanna to ba fita shine wa ma hum minha bi mukharajin abadan in ɗan aljanna ya ga aljanna ya shiga gidansa na har abada ba fita kuma wata ni'ima aljanna Allah ya ce la yabghuna nahiwala duk matsayin da Allah ya baka aljanna to baka da baka da wata damuwa a can jama'a baka wani baka da wannan damuwa abinda Allah ya baka ya wadatar da kai kuma an ce mai karamin gida a aljanna karami shine wanda yake da gida kamar fadin sama da kasa shine karamin gida a aljanna an gane ko gidansa shine kamar fadin duniya sama da kasanta shine gidansa akwai wani wanda wata kissa ta zo cewa wanda ya zo ƙarshen shiga aljanna ƙarshen fitowa daga wuta Allah zai ce mala'iku su kai hiji gidansa aljanna iya zuwa sai ce Allah ya aljanna ta cika ai babu yace aka je dai akwai gunka kaje za a raka shi da wani mala'ika mala'ikan zai ɗauke shi a fuka fiki su tafi su yi tafiyar shekaru dewa sun tafiye suka ga wata mata ya suka tsaya sai yake ce mata wannan bawan Allah ne Allah ya ce na raka shi gidansa a aljanna kuma yake cewa har yanzu ba a je gidan nasa ba sai yake cewa daga ina ka ɗauko shi mata take tambayar mala'ika sai yake cewa can ne ya kwatanta mata wani go aljanna daga can da ɗauko shi aƙalla an ce tafiyar in tafiya ce ta duniya za ka yi shekara ɗaruruwa kana tafiyar sai da ce ai tun daga can har nan duk a gida na kuke tafiya tun daga inda ka ɗauko shi ɗin kake ta wannan falfala gudun da shi har nan ɗin a gidana kuke ba kuce gidana ba domin irin yadda Allah ya wadata 'yan aljanna wadata ce ta ƙarshe a aljanna Allah ta'ala ya ba mu aljanna Allah ta'ala yake cewa la ya masuhun fiha nasabun 'yan aljanna babu wahala cikin aljanna sannan wa mahum min habi mukharajin sannan yan aljanna ba za a fidda su ba ba ma laifin da za su yi wa Allah tunda Allah ce radiyallahu anhum radu'an Allah ya yarda da su kuma su ba sun yarda da Allah shikenan magana ta kare kuma Allah ya ce wa ridwanun minallahi akbar Allah ya ce ya yarda da kai to wata ni'ima ce mai girma ita ma to Allah gaba ɗaya zai ce ya yan aljanna na yarda da ku ba zan ƙara fishi da ku ba har abada haka Allah zai tara yan aljanna ya faɗa musu yardadduna ne ku ba fishi da ku har abada ku ci gaba da zama cikin ni'ima ba ta da ƙarshe shi ne wa mahu min habi makurajin suma ya uddu an na zakira wasu fulmasira ahalin nar wa ahalul janna sannan bayan Allah ya ambaci makomar ‘yan wuta da ‘yan aljanna wa ma ya rigabu anil ula wa ma ya rigabu fi saniya da irin abin da ake so ka nuna rashin sha'awarka da labarin farko na ‘yan wuta da kuma abin da ake so ka nuna kwaɗayinka cikin labarin na biyu na ‘yan aljanna to amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallam an yi an yi wajihan nas ya fuskantar da mutane wa yakbiruhum an rabbihim kuma ya ba su labari game da ubangijin su li yazida targibu fi talbiyati da'watihi domin su ƙara kwadayi su ƙara ƙarin kwadayi wajen amsa da'awarsa wa tanfir an mukhalafatihi kuma su yi kokarin gujewa abin da zai kama sabani da Allah sai Allah ya ci نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نعم وأن عذابي هو العذاب الأليم
Allah ce na biya ibadi ai ka bawa bayina labari ka ba su labari in ji Allah anni ana al-ghafurur rahim ni mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne haka Allah ya ce ya jama'a ku ji sako daga Allah Allah ya ce mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne ku nemi gafararsa zai ba ku ku nemi jin kansa zai ba ku ba maruwaci bane kuma abin da ke gunsa baya karewa kuma yayi shi ne dama dan a nema ya bayar ana fahimta an ce duk ƙarshen dare na duniya Allah iya saukowa da dace da hi zuwa saman duniya dab da ketowar alfijir ina masu neman gafara tana gafarta musu ina masu neman rahama tana basu ina masu neman kaza na basu ina masu neman tsarin kaza da tsare su duk kullun sai Allah yayi wannan domin rahamar agonsa ba ta karewa wa rahamati wasi'at kulli shay aka Allah ya ce rahamata ta yaloci komai Allah ta'ala ya kaddara cewa rahamarsa da jinkansa sun rinjaye fishinsa da azabarsa yasa aiki dan kadan sai kai ka aljanna aiki kadan manzon Allah ya bada labarin cewa wata mata kare ta bawa ruwa ya shafa kare kuma karuwa ce mai zunubi wannan aikin da titi sa Allah ya gafarta mata bata aljanna aiki kadan zaka yi in Allah ya saka yi cikin da sai baka aljanna ana fahimta Allah ya ba mu aljanna Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu ni mai yawan gafara ne kuma ni mai yawan jin ƙai ne in an nemi gafara ta zan bayar in an tuba zan yafi amma kuma ta wani ɓangaren wa anna azabi wal azabul alim sannan kuma azaba ta ma mai raɗaɗi ce ga masu saɓo in dai za a yi saɓo a ƙi tuba a mutu da zunubi to akwai azaba in ji Allah a yi zunubi a tuba a saɓa wa Allah a yi nadama ba za a ƙara koma kan saɓon ba to sai Allah ya yafi amma matsalar shine mutum ya tafi da zunubi lahira bai tuba ba wannan shine abin da yafi komai zama matsala amma duk girman zunubinka a duniya koda daga ƙasa zai taba sama kai nadama ka tuba ka nemi Allah yafi wallahi Allah zai yafi domin ya ce shi ya gafir zunuba jami'a ne inda an tuba an nemi gafaran Allah zai gafarta amma abinda Allah baya so a dawo a ci gaba da laifin shine abinda Allah baya so amma in ka tubo wannan zunubin ne ka bar shi kuma shikenan har abada ba za kuma ka zo ba To har wannan iya nuna mana kan cewa Allah ta'ala cikin rahamarsa da jinkansa wa'ansu bayin idan sun yi tuba taubatan nasuha to wancin zunubin da suka yi jiya sai Allah ya mai da shi lada kuma yayi kaza ta'addanci yayi kaza ba daidai ba yayi kaza ba daidai ba a matsayinsa na zunubi in yayi tuba tuban mai kyau ne sai Allah ya mai da shi kuma lada a cikin aikinsa kaga wannan rahama ce ta Allah da gafara Allah ya kamana gafara Allah ya kaji gamu to mun zo gun da zamu samu matsayin insha Allah zamu tashi gobe a labarin Annabi Ibrahima da kuma mala'ikunsa zuwa ga Annabi Lut alaihi salam abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a gare mu ga mahaifan mu Allah ya ji kanmu Allah ya gafarta mana da mu da su duka Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ka tsora mu a tafarki madidici ya Allah ta'ala ka sa mana cikin bayinka da kaiwa gafara ka yanta su a wannan wata mai albarka Allah bukatun mu na alkhairi muna roƙo Allah ka biya mana abin da yafi karfin mu kuma Allah ta'ala ka yi tsakanin mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu kuma neman bukatu na alkhairi duka Allah ta'ala ka biya mana kamar yadda aka saba ga wasu yan tambayoyi da ne tafi da su a mai wannan tambaya yawa iya tambaya ne game da iya bin liman sallah to zai iya bin sa har karatun fatiha da sura din ko shiru zai yi to a matsayinka na mamu malamai sun ce inda kana bin liman a sallar da ake bayyana karatu ba za ka yi karatu ba kamar sallar asuba in ka zo kai kabbara shiru za ka je ka je karatun liman kawai kamar sallar magariba raka a biyun farko idan kai kabbara shiru za ka yi ka je karatun liman idan sallar isha ce raka a biyun farko shiru za ka yi ka je karatun liman amma kuma duk raka'ar da liman baya bayyana karatu kai kuma za ka karanta fatiha a cikinta kamar mu dau azhar gaba ɗaya liman baya bayyana karatu to idan kai kabara kai makaratu zaka fara an bayyana kowace raka sai kai karatu kamar la'asar ita ba kowace raka sai kai karatu kamar magariba raka'an ƙarshe zaka yi karatu kamar isha raka'a biyun ƙarshe zaka yi karatu in kun gane formulan cewa duk raka'a da liman yake bayyana karatu ba ka yi ba karatun liman shine naka amma duk raka'a da liman baya bayyana karatu kuma zaka yi karatu a cikin an fahimci wannan wannan shine amsarsa mai tambaya na biyu a iya tambaya ne game da burush da azumi kuma iya da dan matsala ma ko wasu daure ko menene har jini ya dan fara fita bayan yayi burush ko aswaki to wannan baya zama matsala ga azumi sai dai in ka ji jini zai zuba da yawa zai lalata ma a yanayin bakin ka da zaka iya hakura sai ka zuba ruwa ka daure ka burush haka amma dan wai kai burush jini ya, ya fita wannan baya kawo matsala game da azumi kuma tambayarsa ta biyu gaisuwa ce wai ya je gaida sarkansa to yana zaune sai ma sai ya zauna sai dan sun kuyi da kai aka yi gaishe shi to ai cin hanji kake bayarwa dama ko wai dan sun kuyi da yanda ya gaishe shi suna zaune ba matsala ba nan ba matsala bane girmawa shi ai ana ganewa idan mutum iya zaune dama ce ka zauna sai ka gaida shi kuma duk inda babbe yake girmama shi ake yi dan ka dan rankwafa haka kanka so kai ka gaida shi ba matsala bane wannan baya cin abin da malamai suka ce laifi an fahimta abu na uku kuma tambayarsa shine ya samu liman cikin ruku'i to har in dai lokacin da kai kabbaran harama a kula matsalar da ke faruwa shine wani iya kwaɗayin bin liman idan liman iya cikin ruku'i to sai manta da takbiratul ihram iya zuwa masallaci ko ruku'i zai ana fahimtar wannan to duk mutumin da bai kabbaran haramar fara sallah ba iya gaggawa ya samu liman a ruku'i to bai da wannan sallah gaba ɗaya domin ita kabbarar harama da ita ake fara sallah duk gaggawarka idan ka zo za ka yi Allahu akbar a tsaye sai ka samu kuma liman a inda yake in ka sami shi cikin ruku'u fa ni'ima ka samu wannan raka'a in kuma ya dago to shikenan wannan raka'ar baka da ita sai ka bi shi idan kun gama abin da yayi da kai sauran sai ka cika bayan yayi sallama haka ake yi to amma da yawa gaggawa tana hana mutum ko kabbaran ma yayi kawai wani ma a duke zai shigo masallacin to wannan da yawa gaskiyar magana ba su da sallah gaskiya a kiyaye wannan a kiyaye domin ita kabbarar harama ita ce buɗe sallah duk mutumin da bai kabbarar harama bai fara sallah ba an gane ko la tanqidu salata illa biha ba a kulla sallah sai da ita ko kai liman ne ko kai mamu ne ko kai masabuki ne ma'ana an fara sallah ka zo to sai kai kabarin harama a duk yanayin da ka samu lema sannan kuma sai ka je gaba da yake ka same shi a gurin wannan shine abin da za a kiyaye insha Allah Allah ta'ala ya samu dace na'am to ai kaga za a yi bi babu kenan za a yi bi babu shi yasa nace a kiyaye duk kwaɗayinka da samun raka to kai kokarin kai kabbaran harama sai sannan ka samu liba amma in ka sake kake irin wannan sallar to zaka wayi gari baka da sallah wallahu ta'ala ala shi da na akwai wala to bismillah bismillah wa alaikum salam Hmm. to ita ta yi haƙuri wani ba an ba ta haƙuri ba eh shawara yake bayarwa mafita game da wannan to mafitar ɗaya ce tun da dai har ya yadda ya yi laifin an gane ko to ita in tana jin mu ta yi haƙuri ta yi haƙuri tun da har an zauna ya yadda ya yi kuskure kuma ya karɓa ai dama haka duniya take ai dama hatta Allah ma idan mun masa ba daidai ba idan mun ce yafi mana iya yafi mana yafi sai kuma a ci gaba da dora daga yasa kan daga tsaya mace a shari'a ba ta neman saki manzon Allah ya ce duk mut- macen da tace a sake ta to in ta yi wasa ba da sama da janna ba sai dai in ana cutar da ita ta yi korafi ya halatta ta je waliyanta mahaifanta da sanar da su halin da ke ciki sai kuma su bi hanya su ga ta ina za a gyara abin in zai gyaru a gyara an ba zai gyaru ba a je alkali ya raba auren amma in dai har ya yadda ya amsa laifinsa kuma ya ce ba zai ƙara ba a shawara ta ita matar ta haƙura ta zauna a wannan zamanin idan aka sake ki bikin kuma ba zai aure ki ba yan mata ma ga sunan suna ta yawo ba miji bari ta nake ba zaura kuma ya zaki in Allah ya jarabe ki sai ki ga kuma kin shekara wajen bakwai ba auren kuma kuma gaskiya bane in dai har mutum ya yadda yayi laifi a fahimta ta ki haƙura ki haƙura ki kwantar da hankalinki akwai yiwuwar sai ya canja rayuwa sai ya canja ra'ayin nasa in iya cutar da ke akwai yiwuwar sai ya canja gaba amma har kuma in ta ƙin ta ce fir ba za ta zauna ba sai an sake ta to kai kuma sai ka zauna kai ma kai shawara dan domin duk matar da ta ce ba ta son zama da kai za ta iya lata da kai ba za ta iya lata da kai har in dai har iyayenta da waliyanta sun zauna sun ba ta haƙuri ta ƙi haƙura tana kan bakanta to kai ma sai ka je ka nemi shawara kuma yawa kai abin da ya dace kai kuma yawa an fahimta ko sai abin da ya dace ya wannan shine insha Allah amma muna ba ta haƙuri kar a je wannan matsayin ta haƙura Allah ta'ala ya shirya ku Allah ya sulhunta tsakaninku Allah ya daidaita tsakaninku Allah ya ba ku zaman lafiya kuma da alama iya son matarsa gaskiya yana so yawa iya son ta gaskiya tunda har ya ce ya haƙura ya ji ya yi laifi ya ɗauka to muna baki shawara da Allah ya kina jin mu ki haƙura ke ma ki dawo kuma ku ci gaba da zaman ku eh yawa yi mata kyauta kuma gaskiya ya zo yana mata kyauta abubuwan da da baya mata ya ci gaba da mata kyauta sai ta haƙura su mata suna da kare zuciya da wuri ba wani abu ne ya dame ta amma in ya bi da kyauta da lallahi za ta iya dawowa insha Allah za mu taya ka don Allah ya zo da ku lafiya akwai wata bayar Allah da ke bibiyar mu a media tana neman addu'o'in mu bisa jarabawa da take haɗuwa da ita a rayuwa da jinyoyi da sauran abubuwa dai na rayuwa to tana ta buƙatar mu sata addu'a a lokaci bayan lokaci da yanzu ma ta turo mana cewa da Allah tana bukatar addu'a mu asa ta addu'a Allah ta'ala yayi mata to muna mata addu'an Allah ta'ala yayi mata duk abin da yake damunta kuma jarabawa da Allah yake mata Allah ya sa alkhairi ce gare ta kuma Allah ya bata ikon cin wannan jarabawa da dukkan musulmai gaba daya muna ƙara addu'a duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu gun karatun alkurani Allah ya hada mu da rabonsa Allah ta'ala ya samu na cikin bayan sadaka ayan da aka yi wa gafara a wannan wata masu kula da wannan masallaci da hidima cikin Allah ya saka kowa da alkhairi ya midiyar mu Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya ainihin ci gaba da taimaka mana gaba daya Allah ta'ala ya samu dace da alkhairi da aljanna Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi